kofan bayina
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه Uh, baya haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu uh, yan uwa da suke muke zaune tare da su da waɗanda suke sauraron mu a ko'ina ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karbi ibadunmu ya sa muna daga cikin yantattu a wannan wata albarkan annabi alaihi salatu wassalam uh, insha Allah tabaraka wa ta'ala tafsirin alqur'ani da muke tafsirin mu muna cikin suratul baqara wanda za mu tashi yau aya ta shida insha Allah tabaraka wa ta'ala amma kafin mu fara karanta Qur'ani kai tsaye akwai tambayoyi da yan uwa suke turowa da nambar da aka bayar wacce take saman nan idan an bayar suka rubuto yan uwa su kawo wanda Allah ya sa za mu abin nan daidai gwargwado sai mu yi bayani a kansa to insha Allah yau tambayoyin za mu karanta shi daga farko amma musamman tambayan farko yanda aka bani na san za ta ɗan yi tsayi yan uwa sai su yi hakuri su ji idan an karanta tambayoyin Allah ya bamu daman amsa insha Allah assalamu alaikum
alaikum assalamu rahmatullah bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah a mai tambaya na farko yana cewa malam naji wani malamin izala yana cewa dalilin su na Allah yana sama shine daga hannu lokacin addu'a ko idan dan dambe ya daga abokin dambensa ya ce sai ya ce na nuna wa Allah yana ita ce tambaya ta farko to bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala um ala ayyi halin tambayar wannan sun dade suna faɗa wanda ya turo wannan tambaya ɗazu ya yi min magana to amma ban fiye son in yi magana kai tsaye akan abin da ban ji ba to sai na sa aka nemo min clips na shi wannan malami da ya wannan magana sai kuma na saurara na ji abin da aka gaya mai ba a yi mai ragi ba ba a yi mai ƙari ba abin da aka faɗa haka ne cewan dalilinsa na cewan Allah yana sama shine duk lokacin da mutum zai yi addu'a zai yi haka za ka ɗaga hannu idan ka ɗaga hannu ɗaga hannunka nan ya gwada wai Allah tabaraka wa ta'ala yana sama ne sai sa kai haka ma'ana hannunka yana ishara zuwa ga Allah yana sama wannan shine abin da suka kawo sai ya ƙara kawo dalili ma ya ce baka ga ɗan dambe idan zai yi dambe ba sai ya kama abokin kokuwarsa sai ya ɗaga shi ya ce na nuna wa Allah sai ya maka shi pop sai ce to kaga wannan shi ma yana gwada ya san me ya san Allah a sama yake amma yan bid'a ba su san Allah a sama yake ba mu kenan a faɗansa sannan ya ce ya je Saudiya da ya je saudiya sai ya ga wajen wani babban malami babban malami to alal arjahi dai na san yana magana akan maulama shaidaru usman bauchi ne ya je wajensa a saudiya da suka haɗu sai suka gaisa sai shehi ya ɗaga hannu zai musu addu'a da shehi ya ɗaga hannu ya haka wai sai ya ce a kaga ikon Allah ka duba mutanen nan sun ce Allah yana ko ina amma kuma zai yi addu'a yayi haka wato ma'ana shehi wai a fidira fidira ya san cewa Allah yana sama ne tun da ya ɗaga hannu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sharrul baliyati ma yudhik to ala ayi halin bisa al'ada wannan magana ya kamata a yi mata zazzafar raddi ne mai kyau to amma albarkacin watan ramadana albarkacin watan ramadana min ajli ainin alfu ainin tukuramu an ce wai saboda mutum ɗaya mutum dubu sai su kubuta albarkacin menene ake cewa kaza ko kadangare kan sha ruwan kasko to ramadanan mu ba ma san mu yi kausasan maganganu da maganganu marasa daɗi mu gaya mutum ba za mu yi haka ba amma wannan malami da ka fito daga gombe wanda kake shahararre a cikin izala muna son mu yi maka nasiha nasiha ba raddi ba ba raddi ba ne nasiha ne kuma a cikin nasihan muna son mu wajjahar da kira zuwa ga mabiyansu domin hakikatan abin da yake faruwa abin da yake faruwa wallahi wallahi wannan maganan da na ji ta sai ina ta raina yana ta raya min nace yanzu da gaske wannan shi wannan hujja ne a gurinsa na cewa Allah yana sama saboda abin dariya ne mabiyan ku in suka tafi suka je suka faɗi wannan a wajen mutane gaban yara ma dariya za a yi musu magana ce gaba ɗaya ba ta ɗauke da ra'iha na ilimi ko misƙala zarrati Allah na sama hujjan ka shine na ɗaga hannu na yaka shine hujjan Allah yana sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tambaya mai sauki wanda ko mutum bai je makaranta ba zai iya maka kuma baka da amsa in ka rike wannan mazaunin hujja ita ce Allah yana sama to tambaya mai sauki kuma dole sai ka ansa kafin yayi sama ai halittar ta ko ba halittar sama yayi ba to kafin yayi sama yana ina kafin yayi sama yana ina fada da yayi saman ne sai ya zo har ya halicci al'arshi ya zauna dabas yanda kuke fada qur'ani kuma yana cewa ma masana min lugub to wannan abubuwan muna nasiha wannan abubuwan in an ji ba karamin abin dariya bane ana muku dariya yana gwada badawa ƙauyanci kwarai da gaske a cikin fahimta da fikira irin na izala wai Allah yana sama saboda na daga hannuwa ka ko kuma dan kokuwa yakan ce na daga shi na nuna wa Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to amma bisa nazari da dan wani abu da zan haskawa shi wannan bawan Allah mai tambaya ya sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ɗaga hannu a addu'a annabi yana ɗaga hannu amma bai nuna ɗaga hannu a cikin addu'a ishara ne zuwa Allah yana sama ba kai ka fahimto haka a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba misali hadisin sayyidina Anas radiyallahu anhu da yake cikin Bukhari sai yake cikin Sahih Bukhari wanda yake cewa ata rajulun a'rabiyyun min ahli al-badwi ila rasulillah wani balaraban kauye ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawmal juma'a ranar juma'a faƙala sai ya ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah halakatil mashiya dabbobi suna ta halaka halakal iyalu halakan nasu ga mutane da iyali duk suna halaka farafa rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya daihi annabi sai ya ɗaga hannayensa ya du'u yana addu'a warafa annasu aidihim ma'ahu mutane ma suka ɗaga hannunsu tare da annabi ya du'una suna addu'a ƙala sai ya ce fama kharaja minal masjidi balaraban ƙauyen nan bai fita daga masallaci ba hatta mudirna sai da aka yi mana ruwa fama zilna numqaru ba mu gushe ba ana mana ruwa hatta kanatil juma'atil ukra har sai da wata juma'a ta zo ta riske mu sati daya ana yin ruwa fatar rajulu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da ya zo din nan balaraban ƙauyen nan sai ya dawo gurin manzo Allah fa kala yace ya rasulullahi bashiqal musafiru wa muni at-tariqu to fa matafi yanzu ba iya tafiya babu hanya annabi ayi mana addu'a ruwa ya tsaya muhalli shahid shine farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dahu wa rafa'a nasu aidihim ma'ahu mutane suka daga hannu tare da annabi to anan kawai cewa akai annabi ya daga hannu an kawo cewan annabi ya daga hannu dan ya gwada Allah yana sama ba kawo ba wannan na ɗaya kenan hadisi na biyu hadisi na biyu hadisi shi ma da yake cikin a sahihul bukhari cewan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba a kowane addu'a ma yake daga hannunsa ba zaka samu akwai addu'a annabi baya daga hannu in zai yi addu'a kan minbari alaihi salatu wassalam annabi baya daga hannu in zai yi addu'a lokacin karanta azkar na bayan sallah alaihi salatu wassalam annabi baya daga hannu tsakanin sujada zaman da ake yi na sujada sajda sai din nan wannan addu'a da ake yi annabi baya daga hannu a lokacin amma sayyidina Anas yace manzo Allah yana daga hannunsa ne illa fil istisqa'i a lokacin da za a nemi shayarwar ruwa annabi sai ya daga hannu sama har sai an ga farin hammatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisin na na Aisha wanda yake cikin Muslim shi ma lokacin da manzon Allah ya tafi a baki a kabarin makabartan baki ya je yana yi wa sahabbai addu'a na Aisha tace na ga manzon Allah yana daga hannu to ire-iren waɗannan annabi hadisan da duk suka kawo an daga hannu ba su kawo sun ce annabi ya daga hannu yana koya muku Allah yana sama ba to amma taslimi jadali mu kaddara wannan hadisan da malam ya faɗa wa in za a yi addu'a ana ɗaga hannu haka suke to bari mu baka wasu hadisai su aka ce su yanzu waɗannan hadisan da zamu baka shin za su gwada maka cewa idan ka zo kai ma mu ma za mu iya cewa Allah yana ƙasa za mu iya cewa Allah yana ƙasa mu mu a sani itikadin mu shine abinda malamai suke faɗa Allahu mawjudun bila makanin ya khussuhu tabaraka wa ta'ala Allah samamme ne bila makanin ba wani guri bai kusuhu da zai keɓance Allah ka ce Allah yana can baya nan wannan aƙidar ta yahudanci ne yahudawa ne suka kawo maka ka sani ko baka sani ba ka gudu imanin ka ka tsira ka tsira kuma in mutum ya ce ba haka ba ya ce ba haka ba ga hadisi yan uwa wanda muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito yan izala masu cewa ai Allah yana ce yana sama mu yana sama to ku fassara mana wannan hadisin in kai tawili ka sauka daga mazhabanka dan bakwa tawili in ka bar shi a zahirinsa ka faɗi ram sai dai ka yadda Allah yana tare da kai muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito hadisin sayyidina anas radiyallahu anhu manzo Allah yace manzo Allah wata rana sayyidina anas yace ra'anu khamatan fil qiblati annabi yaga kaki majina an yi kaki an tofa a jikin alqibla da manzo Allah ya ga wannan abun fa shaqqa zalika alaihi abun sai yi wa annabi nauyi annabi bai ji daɗi ba sallallahu alaihi wasallam hatta ru'iya fi wajihi har sai da aka ga rashin jin daɗi a fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama manzon Allah sai ya tashi fa hakkahu bi yadihi ya kankare wannan kakin da ya gani fa qala manzon Allah sai ya ce inna ahadakum dayanku idza qama fi salatihi in ya tashi zai yi sallah fa innahu yunaji rabbahu ya sani yana ganawa ne da ubangijinsa au inna rabbahu bainahu wa bainal qibla au na mai shakkun mai riwaya ko kuma ubangijinsa yana tsakaninsa da alƙibla fala yabzuqanna ahadakum qibla qiblatihi kar ɗayan ku ya tofa kaki a setin alƙiblansa saboda Allah ne tsakaninsa da alƙibla annabi ne ya faɗa yanzu ni zan ɗauko hadisin nan sai in ce duk lokacin da ka zo ina sallah Allah yana tsakanina da alƙibla baka yi saka musanta ba ka ce ba haka ba ka yi tawili ka faɗi ka faɗi aran ma in kuma ka ce haka ne ka yadda Allah yana nan saboda gashi annabi ne ya faɗa ya ce manzo Allah ya ce in zai yi kaki walakin an ya sarihi auta ta kadamai ya tofa kakin nan hannunsa na hagunsa ko kuma ta ta kadamai ko a karkashin kafansa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to bar ku ji wani hadisi idan ka ce wannan hadisin zaka mai tawili ya zaka yi da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi cewa alhajarul aswad dutsen nan na hajarul aswad da yake jikin ka'aba alhajarul aswad manzo Allah ya ce yaminullahi fi ardihi yusafihu bihi ibadahu au kama qala min mahaza ma'anahu dutsen nan hannun daman Allah ne Allah ne yake gaisawa da bayinsa sannan kuma yanzu duk wanda ya je ka'aba yana kewaye ka'aba ya kalle ta yayi dawafi tsakani da Allah wannan yana gwada cewa tunda Allah ya kira shi baitullahi can ga al'arshi ka ce saboda Allah ya ce ar-rahmanu al'arshi sawa ka ce Allah yana kan al'arshi nan kuma gashi an kira shi baitul lahi dakin Allah shi ma Allah yana cikin dakin kenan ba da haka ake fahimtar nasi ba ku yi wa mabiyan ku adalci ku taimake su kar ku bari su halaka wannan abin da yake babin aqida ne mutum zai iya mutuwa bai da imani bai da imani Allah tabaraka wata'ala ba za ka ce yana wani guri baya wani guri ba ka mai da shi jiki kana bautan gunki a ji tsoron Allah in ka sani ka take to wannan ya zama babban bala'i wai idza kunta tadri idza kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu adam to ga hadisin sayyidina Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk kusancin da yake Allah yana sama Allah yana sama sai annabi yace yaushe ne zaka fi samun kusanci da Allah hadisin Abu Huraira cikin Muslim cikin sayyid Muslim manzo Allah yace aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi samun kusanci da Allah wa huwa sajid sai in yayi sujada kana kafa goshinka ƙasa in da kai kace in an daga hannu hannu ya gwada yana sama to annabi kuma yanzu ya ce in kai sujada ka fi kusa da Allah kaga he ma kai dungura goshinka ya taba ƙasa wasjid waqtari to dan Allah ya za'i da wannan hadisan ya za'i da wannan hadisan sai sa ilimin ku a bangaren tauhidi ilimin ku a bangaren tauhidi wahabiya yana da rauni kwarai da gaske idan mutum zai bauta wa Allah da irin sifar da wahabiya salafiya izala suke bautan Allah zai bauta wa gunki ku yi hakuri wannan nasiha ce ku gyara ku duba malam wannan ka tubarar da kai kuskure ne ka janye ka janye dan Allah da annabi abin a yi maka dariya ne in an ji ka za a ita maka dariya cewan Allah ka yana sama shine dan dan dambe ya daga dan uwansa ya ce na nuna wa Allah sai ya mako shi kasa shine Allah yana sama saboda Allah saboda Allah naga sannan kuma zaka samu hadisan suna da yawa wanda na kawo ga hadisin Abu Musa al-Ash'ari suna tafiya da annabi yana tafiya da sahabbansa sahabbai shi suna ta la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar suna daga murya wannan hadisin shi ma muttafaqun alaihi ne fa ana zuwa annabi sai ya ce musu ayyuhan nas ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku tausaya wa kawunanku fa innakum la tad'una asamma wala ga'iban wanda kuke kiran shi din nan ba kurma bane ba kuma wanda baya tare da ku bane inna ma tad'una sami'an basiran kuna kiran sami'u mai ji basiru mai gani qariban yana kusa da ku innal ladhi tad'unahu kun ga ubangijin da kuke kiran nan aqrabu ila ahadikum yafi kusa da ɗayan ku min unqira hilatihi sama da wuyan abin hawansa yanda kake da kusanci da wuyan abin hawanka da kake kai dokinka to Allah ya fi ka kusanci da wannan abin hawan naka annabi ne yake wannan magana shi kuma ya zaka fassara wannan kun ga ba haka ake daukan nasi ba tsakani da Allah tsakani da Allah da aka aiwa nasi aiwa mutanen ku na abin nan bayani yanda ya kamata ba dinga dauko abubuwa kawai ana murɗe wuyan mutane ba ku dinga sa su sana bautan gunki wanda waɗannan abubuwan ba daidai ba ne za a samu sannan hadisan dai suna da yawa wanda za ka samu ga hadisin sayyidina al-abbas ibn abdulmuttalib wanda manzo Allah ya faɗa cewa laudan laitum ahadakum bihablin ilal ardi sabi'a da za ku ɗauki ɗaya daga cikin ƴan uwanku ku zira shi cikin ƙasa da igiya yayi ta cigewa cikin ƙasa har ya je ƙasa ta bakwai manzo Allah ya ce laqadima ala rabbi azza wa jalla da zai je ya tarar da Allah a ƙasa ta bakwai ɗin to shi kuma ya za ka yi shi ma dai duk Allah yana sama ku taso ku taso na ga an sa an tambaye ibn usaimin sharhin da ya wannan hadisin sai da nayi dariya wannan hadisin fa ba yana gwada Allah yana sama bane saboda Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal qahiru fawqa ibadi shi ma shi yake gwada maka yana sama to idan inna fawqakum qahiruna gashi nan fir'auna in ka ce wa huwal qahiru Allah shine alqaharu fawqa ibadihi yana saman bayinsa ana gwada Allah ya fi karfin kowa kai kuma sai ka ce a yana sama sama ta hissi to ai gashi ya ga wa fir'auna inna fawqakum qahiruna shi ma fir'auna yana sama ne kenan hada la yajus la yajus a taimaka wa mutane a ji tausayin mutane kana dinga batar da su da gangan to wannan shine dan takaitaccen nasihar da nake so zan yi akan maganan wannan malami da ya duba in dai malami ne da gaske to ya duba in kuma jahili ne shi kenan Allah ya gyara mana ba a magana da jahili insha Allah tabaraka ta'ala sannan akwai bidiyo dinsa na gaba da na ga an turo min wanda shi kawai da na jima na ce wannan ba mu bukata amsa dariya kawai na mai shine cewon wallahi tallahi masu zagin malamai masu zagin malaman sunna su sani wallahi luhumul ulama'i masmuma naman malamai masu guba ne wa adatul lahi fi muntaqasihim ma'luma la ilaha illallah yanzu kai kake wannan maganan zagin malamai dan gombe kai kake wannan maganan zagin malamai kai kai yanzu dan gombe kake ci ana zagin malamai to ku sani magana ɗaya ne wa giyawa wallahi tallahi ba za ka taɓa shuka dawa ka girbi shinkafa ba duk tsiyar ka dawa za ka girba yanda kuka zagi malaman wasu labudda sai an zagi malamanku yanda kuka zungura goshin malaman wasu labudda sai an share hancin malamanku sai an yi biji-biji da su wannan ka'ida ne sunna ce ta rayuwa wallahi in ba yi ba ma wasu za su yi kana zaune a gidanka zaka ji an huja na sika biyu ibnu taymiya a zage shi albani a zage shi usaymin a zage shi abdul a zage shi kuma ba yanda zaka yi ba yadda haka za ka ji saboda kai ma haka ka ji yadda wasu zagin malamansu ƙa'ida shine in ka bari a bar taɓa ka in ka ci gaba kuwa za a ci gaba da taɓawa da haka me wannan magana muna baka shawara kai da zai cewa wallahi tallahi zagin malamai a duk Najeriya da Afirka ba a yi mai zagin malamai irin ka ba duk Afirka ba a yi mai duk kai duk duniya ba a yi mai zagin malamai irin ka ba duk duniya ba a yi mai zagin malamai irin ka ba to yanzu kuma ka fara sabuwa kana ganin kafafuwanka sun tsaya kana so ka huta baka son ka ji ana hawa dokin mutuncinka ba zai yiwu ba yanda ka murkushe shehunan wasu sai an murkushe shehunan ka sai an murkushe ka wannan wajibi ne wajibi ne shi ta mu abaita wannan haka yake sunnan rayuwa ne in ma ba mu yi ba wasu za su yi ba wai ina ce muku mu wala ballanta na mu har yanzu alhamdulillah yanda muke dan shafa bayan shehunan ku muna dan lugu-lugu da su abinda muke yi Allah ya sani abu ɗaya ne shine mukan fito mu karanta mu ce an ce wannan ne kuma ba kwa so kuma mu kun ga dama tun da dadewa tun tun tun an zagi shehunan mun an zagi shehunan mun tun muna ji muna ji abin har yana nema ya zama mana jiki to ku ne yanzu abin ya zama muku sabo kuka zamanto yan shayi a cikin in an taba shehunan ku sai yasa za ku je an taba ku kuna ta tsi tsi tsi to dan Allah da annabi muna nasiha muna nasiha ana malami ya duba ya ji tsoron Allah irin waɗannan maganganu kukan sa mabiyanku su zamanto udhuka ababan dariya bainan nasi a tsakanin mutane da haka Allah ya kiyaye Allah ya dacar da mu insha Allah sai tambaya na gaba wannan ita ce tambaya mai tsawo da zamu yi insha Allah
na'am sai wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya na'am mutum ne ya samu raka'a ɗaya a sallar mag- a sallar magriba yaya zai yi yaya zai aika sauran yaya zai yi sauran kenan mutum yaya zai cika sauran
mutum ya samu raka'a ɗaya a sallan magariba da yawa wasu wasu da yawa sukan zo idan sun samu sallan magariba sai su tashi raka'a nawa ka rasa biyu kuma raka'an nan da ka rasa su dukkan su a bayyana suke haka ne sannan kuma dukkan su fatiha ne da sura ba haka bane to in ka tashi biya haka za ka yi amma wasu sai kaga sun tashi sun kawo ɗaya da fatiha da sura sai kuma su ce za su yi ɗaya fatiha a ɓoye ba sura to hakikatan wanda ya gaya yaka amma dai hakikatan mazhabar da take ingantacce abin da ka rasa shi zaka biya ka rasa magariba ka rasa raka'a biyu a magariba in ka tashi sai ka sai ka tashi sai ka yi raka'a daya a bayyane da fatiha da sura sai ka zauna ka yi zaman tahiya in ka zauna ka yi zaman tahiya sai ka ƙara tashi sai ka ƙara yin raka'a ɗaya da fatiha da sura a bayyane sai ka zauna sai ka sallame raka'akka ina ɗayan raka'akka da ka samu ka rasa eh, ina ɗayan raka'akka mara sura wacce ake yin tabo ya dama ita ka samu wannan shine magana ta gaskiya insha Allah tabaraka wa ta'ala dai dai akwai maganganun malamai amma wannan shine ra'ayi sai a daina kawo ana zuwa ana bazama ko ana baje muku ra'ayi
wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa sheikh fatan alheri tambaya ta ita ce mutum ne ya kasance ya kasance janaba ta same shi sai ya kasance kafin ya yi wanka aka kira sallah ta asuba yaya zai yi kafin yayi wanka eh to yaya zai yi ame kenan ma'ana akan azumin sa ko akan sallah akan azumi mutum to azumin sa yana nan mana lafiya lau eh lafiya lau idan mutum ya zo yayi yayi misali an yi sahur ko bayan yayi sahur sai janaba ta same shi amma kuma sai tambaya ta zo me ya jawo janabar janaban abin da ya jawo ta abin da yake kare azumi ne zai iya yawa yayi sahur da yayi sahur kawai shikenan bayan kuma lokacin abubuwa sun zo sun salati ya shige ko an abin nan kawai sai ya je ya tara da matansa ko yayi wani wasa ko wani abu dai yayi ya jawo masa har ya fitar da maniyi zai yi wanka to kaga wannan akwai kai- a- a- akwai bayani a kansa in kuma dan kwanciya yayi lim yana kwanciya kawai sai yayi mafarki ya fitar da janaba kaga shi ma zai yi wanka amma kuma azumin sa yana nan to dan haka abin da yake idan ya tashi zai yi in kuma in wannan ne yake nufi cewan kawai janabar ta same shi mafarki yayi to kawai sai janabar ta same shi ba laifi azumin sa yana nan sai yayi wanka kuma sai yayi sallah insha Allah
sai tambaya ta ƙarshe yana cewa a menene hukuncin wanda ya- ya sha azumin watan ramadana a halin tarawa da matarsa kuma ba azumi guda ba har azumi guda goma
har azumi guda goma a kwana goma cikin ramadan yana tarawa da matansa ya shawo 60 ya shawo ya shawo 60 60 so goma ya shawo 60 60 so goma nawa kenan 100 na Da- ya shawo ɗari- ya shawo 600 nan ji wani malami a nan Bauchi ko an ce ya je wani ya ce malam ni ne na je na hau kan dutse na leƙa na ɗauka an sha ruwa kawai ina leƙa he na ga ashe rana bata faɗi ba ya ce wa ya ce ka leƙo ka leƙo 60 to shi ma wannan da azumi kaga wannan da ma sogo tarawa da mace a azumi ka tara da matan kakaron kallah har so goma wannan da gangan ne ma istihza'i ne wa Allah istihza'i ne wa Allah saboda ka san babu kyau ai to don haka amma akwai yadda zai yi kafara zai yi kafara zai yi ba qada'i ba kafara akwai wani wanda ya tambaya dazu nake son in shigar da wannan tambayan saboda yan uwa su fahimta akwai wasu mustalahat guda uku a abin da ya shafi a, azumi da sauransu shine akwai abin da ake kiran shi kafara akwai abin da ake kiran shi qada'i akwai abin da ake kiran shi fidiya to kowanne da yadda ake yinsa da kuma abin da yake jawo shi idan an ce kafara shine kamar na wannan mutumin da ya tara da matansa da gangan wannan kafara zai yi ba kaza'i ba ba kuma fidiya ba kafaran nan kuma zai yi ta ne da ɗayan abu guda uku ɗayan abu guda uku a wajen mu mu malikawa kamar yadda malaman mu suka kawo a littafin su idan ka tashi zaka yi kafara suka ce abin da ake so ana yin kafara ne da ko ka ciyar da miskini sittin kowane ɗaya muddin nabi ko kuma ka yanta baiwa ko kuma ka yi azumi sittin hanyoyi uku da ake yin kafara kenan to amma su malikiya abinda suka gabatar shi suka gabatar da cewa ana yin kafara da ciyarwa da haka kaga wannan wanda ya sha azumi goma din idan zai dauki fatawan malikiya zai ciyar da miskini sittin so nawa so goma zai ciyar da miskini sittin so goma in ya ciyar da miskini sittin so goma shine haka ne ko to kaga shi ma in dai ba arziki kake da shi da yawa ba cefanen gidanka rumbun gidanka zai girgiza kuma abin da ya sa shari'a ta sa wannan ka'idan kafara saboda ganganci irin wannan wannan kana ji ka san ganganci ne ka ita tarawa da matanka cikin azumi haso goma haba mala haba mala kowane azumi ɗaya mana zai yi azumi azumi kwa azumin azumi azumin wata biyu a azumin wata goma a azumin sittin so goma sittin sittin shine ɗari shida kwana ɗari shida a'a ba so adadin kwanaki ɗari shida ba ba haka ba zai ciyar ma'ana duk rana ɗaya azumi ɗaya kenan zai ciyar da miskini sittin zai ciyar da sittin sittin so goma haka zai yi an gane shi ma ɗin dai hakan ne to, to haka zai ciyar an gane ko kuma in akwai yanda ake da bayi sai je ya nemi baiwa sai ya yanta ta shi kenan wannan ana kiransa kafara kenan kace baiwa ɗaya ce eh fa tariru raqabatin Allah ya ce ai amma kuma da sharadi mu'minatin ko eh an gane to sannan sannan azumi da sai sai sai batun abin da wannan ya shafi kafara kenan sai batun qada'i qada'i shi kuma abin da ake nufi da qada'i mutum zaka yi qada'in wato abin da ya shafi abin da azumin ka ne ya karye amma ba da gangan ba azumin ka ya karye amma ba da gangan ba to nan ba kafara za ka yi ba kaga waɗancan hanyoyi guda uku na yanta baiwa ko ciyar da miskini sittin ko ko azumi sittin an gane duka eh, babu shi wannan ba fidiya ba kenan wannan kaba'i za ka yi an gane kamar misali a ce kana kana kamance sai ka sha ruwa kana azumi sai ka sha ruwa a to Allah ne ya shayar da kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma kuma bayan azumi yana za ka rama guda ɗaya za ka rama guda ɗaya a malikiyar mu an gane za ka rama guda ɗaya to wannan shi ake kira da qaza'i an gane ko mutum kana azumi sai ka yi amai amma ba kai ka kwakulo aman ba in kai ka kwakulo to ka fara za ka yi in kuma ba kai ka kwakulo aman ba aman ne da kansa ya zo to in ka tashi shi kuma sai ka yi qaza'i bayar bayan ka gama amin fa ba wai zaka ce kuma zan ci gaba da cin abinci bane a'a sai ka kame bakinka bayan ka kame bakinka kuma bayan azumi sai ka biya daya wannan shi ake kira da qaza'i sai abin da ya shafi fidiya shi kuma fidiya kamar misali mutum ne yanzu sai kana olsa olsa sai ta kama ka da azumi ga azumin kana so ka yi amma daga ka fara eh ni shi sai wani abu an gane ko to shi kuma sai ka yi fidiya shi ma sai ka ciyar an gane ko mace tana shayarwa ko tana da ciki waɗansu abubuwa kamar haka to wannan shine bayanin wancan a takaice to mu koma kan maganan wancan mutumin a takaice malami azumi goma wanda ya tara da matansa so goma sai ka zaɓi ɗaya ko ka ciyar da miskini kullum so ka ciyar da miskini sittin sittin sittin kowace rana sittin har kwana goma ko ka je ka nemi baiwa ka yanta ko kuma ka yi me ko ka dinga yin azumi sittin in ka ƙara sittin kayi na kwana ɗaya kenan ka ƙara na kwana sittin kayi na kwana biyu kenan ka ƙara na kwana sittin kayi na kwana uku haka har ka ƙare to wannan shine Allah ya ya hada da istighfari sosai don wannan ba karamin babban laifi bane shi wannan ai ukuba ne aka maka a gwargwadon laifin ka sannan kuma sai kai ta istighfari to Allah ya datar da mu Allah ya sa mu dace wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam mun ci mun ci na eh ba da ma to mu fassara ko aya ɗaya ko biyu insha Allah tabaraka wa ta'ala da sauri za mu shiga tafsirin mu insha Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye sai mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الذين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون آه يا رسول الله sallallahu alaihi wasallam innal ladhina kafaru lallai waɗanda suka kafirce da wannan risala da Allah ya turo ka da shi na alqur'ani da kuma manzancin ka suka juya wa wannan abun baya sawa'un alaihim daidai ne duk ɗaya ne a wajensu a anzartahum annabi kayi musu gargadi ka ce musu ku kiyaye ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so saboda kar ku shiga wuta am lam tunzirhum ko kuma ma baka yi musu gargadi ba ka bar su a halin da suke ciki la yuminuna daman shaqiye ne Allah ya rubuta ba za su yi imani ba to wannan aya kamar yadda al-Imam Tabari ya fitar cikin tafsirin sa cewan wato kamar yadda Sayyidina Abdullahi bin Abbasin ya kawo riwaya daga gare shi waɗanda suka kafirce dinnan su ne ake nufin su da ahbarul yahudi malaman Yahudawa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Madina waɗannan malaman Yahudawan sun karanta a littafin su sun ga sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga dukkan na'atu na manzon Allah sun san waye shi haƙiƙanin Annabi Muhammadu inda ba dan musulmai sun yi imani da manzo Allah ba za a iya cewa su waɗannan ahbarul yahudi din sun fi yin imani sun fi sanin annabi fiye da yadda muminai suka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me su muminai sai bayan da annabi ne ya zo alaihi salatu wassalam ya kira Allah ya haska zukatansu da hasken imani suka bi manzan Allah amma su waɗannan a littafin su yake rubuce ya ti min ba'd yasmuhu ahmad kamar yadda annabi Isa ya faɗa to sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun san sufofinsa sun san waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da manzan Allah ya zo sai suka yi girman kai suka kafirce da risalar da Allah ya turo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to waɗannan tunda sun sani kaga da gangan suka take to shine Allah ya ce sawawun alaihim a anzartahum annabi kai musu gargadi am lam tunzirhum koma baka yi musu gargadi ba la yuminuna daman ba su shirya su yi imani ba khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim to a wannan yadda Allah yake faɗa dama daga cikin sufansu na munafurci yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda lallai waɗanda suke ɓoye ma anzalna abinda muka saukar maka ya rasulullahi minal bayyinati na bayanai da hujjoji na wannan alqur'ani wal huda da shiryar da alqur'ani yake dauke da shi min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi bayan su waɗannan yahudawan mun bayyana musu cikin littafin su cewa kai annabi ne abinda zaka zo da shi ya rasulullahi gaskiya ne Allah ya ce tun da suka ɓoye ula'ika yal'anuhumullah waɗannan haƙiƙa su ne Allah zai la'ance su wa yal'anuhumullah inuna masu la'anta da mala'iku da mutane da aljanu da mumine duka za su la'ance su saboda me sun ɓoye gaskiya na abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka da suka yi khatamallahu ala qulubihim Allah sai silin din zuciyansu malam aka rufe aka rufe zuciyar ta yanda ba abin da zai shiga na shiriya ba kuma abin da zai fita daga cikin zuciyar na kafirci khatamallahu kamar yadda al-Imam tabari ya kawo yake cewa kaman wato ainihin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi ne idan mutum ya san gaskiya ya take kuma yana aikata waɗansu irin mummunan aiki manzo Allah sai ya ce to ai innal mu'mina mumini idza aznaba zamban idan yayi wani zinubi kanat nuqtatun sauda fi qalbi sai a samu wani digo na baki a cikin zuciyarsa saboda wannan zunubin da ya aikata sai ya diga yace wa in taba in ya tuba daga laifin wana za'a ya curi ya bar yin laifin wasta gafara ya tuba ya bar wannan laifin yace saqulat qalbuhu shikenan amma wannan abin zai yi nauyi a zuciyarsa yana akwai alamun sa an goge amma kuma dai alamun sa yana nan yace fa in zada zadat in ya ƙara yin zunubi zadat sai wannan digon bakin ya ƙara ƙaruwa a zuciyarsa yana yi hatta tuhulika qalbahu har sai wannan zunubin ya zo ya lullube zuciyarsa manzo Allah sai ya ce fa zalikar ranu allazi qala Allah jalla sana'uhu wannan shine tsatsa da ake magana wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin Qur'anin sa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna an gane barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna to su yahuda wannan tunda sun sani suka take kaga zuciyarsu a haka za ta dinga yin duhu haka za ta yin za ta dinga yin duhu shine Allah ke cewa khatamallahu ala qulubihim Allah ya toshe wannan zuciya kamar yanda aka ce toshe zuciya a hankali a hankali yanda al-Imam al-Qurtubi ya kawo yake cewa kaman hannunka ne idan kai haka da yatsan ka ba yanzu hannunka yana sake ba gashi a haka to in kai haka ya dunkule ko bai dunkule ba in ka ƙara laifi sai ya ƙara haka in ka ƙara sai ya haka in ka ƙara sai ya haka in ka ƙara sai ya haka ya dunkule kaga ya rufe kenan kirin to haka Allah ya wa zuciyarsu ala qulubihim wa ala sam'ihim haka Allah ya toshe jinsu idan sun ji gaskiya da annabi ya zo da shi na alqur'ani na sunnarsa ba za su bi ba tare da sun gani a littafin su tunda an riga an toshe zuciyar sannan kuma wa ala absarihim ghishawa Allah ya lullube ganin su ba sa iya ganin gaskiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun gashi kaban suna ganin ka amma ba su ganin ka ya rasulullahi saboda idanuwansu ya toshe an gane sabanin sahabban annabi da suka yi imani da shi in sun ga annabi siffansa kawai yanda Hassani yake faɗa ko lakana manzaruhu yumbika bil khabari kallon annabi kawai inji sayyidina Hassanu yace zai baka labari cewa wannan annabin Allah ne wani sahabin sai yace lamma nazartu ila anwarihi sab'at wada'atu min khifati kaffi ala basari da naga haske da mu'jizar annabi da buwayar manzo Allah ya sauka da jalala da kamala a fiskar manzo Allah yace kawai sai naji kwarjinin sa ya kama ni sai na sa hannu na rufe ido na yace khaufan ala basari yace saboda ina tsoron me zai iya samun ido na so kaga wasu eh wasu in sun ga annabi haka suke kallo ɗaya sai su ga annabi su shirya wasu kuma sun ji shi sun karanta shi gashi a tsakaninsu ya ya ya zo yana suna kallon sa suna kallon mujizozin amma a gama sai su ce kuma sahirun kazzab kaman alwalid ibn al-mughira da muka karanta wancan sati kwana uku da suka shige ko haka ya faɗa gashi ya je ya ji alqur'ani manzo Allah yana karanta alqur'ani yace inna lahu la halawa alqur'anin nan yana da wani irin zaki wa inna fihi la talawa alqur'anin nan yana da wani irin a bayani mai ɗauke hankali haka ya taiban alkur'ani amma daga ƙarshe Allah ya yi sai zo ya ce annabi matsafi ne da haka ya tsafa zuciyarsa saboda Allah bai zai shirya ba Allah ya ce zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida haka ne ko to ala absadihim ghishawa Allah kuma sai ya kare musu albishir sai ya ce walahum azabun azim wannan suna da wani irin azaba babba a lahira wanda za ta zo ta riske su na juyawa annabi baya alaihi salatu wassalam sannan Allah ya kawo wannan abu ne domin tasliya wa manzon Allah cewa da Allah ya tabaraka wa ta'ala sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Allah ya kawo wannan abin ne saboda ya rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan damu in ya ga mutane ba su yi imani ba an gane sai Allah tabaraka wata'ala yake rarrashin sa an zartum am lam tunzirhum la yu'minun saboda Allah ya gaya wa annabi a cikin alqur'ani fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi kashe kanka zaka yi annabi sallallahu alaihi wasallam dan ba su imani ba duk wannan sigar rarrashi ne Allah yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ne ko la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minina annabi ya zaka yi da ranka dan basu zaman to mu'minai ba an gane walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulu haqiqa mun sani kana samun damuwa ka shiga cikin kunci na abin da kake ji suna faɗa amma mance da su fasabbih bihamdi rabbika kai ta tasbihi kana gode wa ubangijinka wa kun minas sajidina ka zamanto daga cikin masu yin sallah Allahu akbar sallah tana da girma annabi ma ka ce zaman to minas sajidi ne yan uwansa annabawa kenan to wannan yana gwada wannan yana gwada haka Allah ko bai faɗa akan munafikai cikin suratul munafiqun ko in mun karanta da kaidan riwaya Allah yana cewa sawa wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah in an ce lawwa ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin haka ne ko to shine Allah yake faɗa na innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun dalili khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim lallai suna da wata azaba mai radadi Allah ya kare mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ما شاء الله آه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ayoyi biyu da muka karanta na waɗancan yahudawa ahbarul yahudi da suka karyata manzo Allah innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawa wa lahum azabun azim waɗannan ayoyi kwaya biyu su ne ayoyin da suke magana akan kafirai in ba ku manta ba dama na ce muku farkon bakara an samu aya hudu da take magana akan muminai su ne me cewa alizalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wannan sune ayoyin da suke magana akan mu'minai sai ayoyi biyu kuma innal ladhina kafaru da muka fassara yanzu sai kuma aya goma sha uku da zamu karanta nan gaba su kuma suna magana akan munafikai munafukai waɗanda suke bayyana musulunci a zahiri amma cikinsu kuma ba musulmai ba ne kafirai ne amma a zahiri za su bayyana su musulmai ne to shi ne Allah yake cewa waminan nasi daga cikin mutane wanda ake tare da su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ya ƙulu za ka samu wanda yake cewa amanna wallahi mu mun yi imani billahi da manzan da Allah kuma mun yi imani da annabi kai wabil yawmil akhir mun yi imani da ranar kiyama ma amma Allah ya ce wa ma hum bimuminina waɗannan mutanen ba fa muminai bane to wannan aya ta wa minan nasi wanda aka saukar sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yace nazalat hadhihi al-aya fil munafiqina wannan ayat ta sauka ne tana magana akan munafikai min amsali misalin irin su Abdullahi bin Ubayy bin Salulin irin su Abdullahi bin Ubayy bin Salulin rasul munafiki ne kenan shugaban munafikai gaba daya sannan ta sauka da irin su kan Mu'attib ibn Qushayr sannan ta sauka kan irin su Aljad ibn Qais waɗannan da ire-iren su waɗannan wanda Alƙur'ani yayi bayanin cewa dama munafikai ne kuma ayoyi da dama sun sauka kansu kamar in ka ɗauki irin su Abdullahi bin Ubayy bin Salulin dama an san shi munafiki ne shine wanda ayat da muka karanta da zuwa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum an ce ku zo annabi ya nema muku gafara lawaw ru'usahum sai su kada kansu wa ra'aytahum yasudduna hum mustakbirun sai kaga suna istikbari suna istikbari suna gwada girman kai ba za su zo wajen annabi ba shine Allah yake faɗa sawawun alaihim astaghfarta lahum am lan tastaghfir lahum la yaghfir Allahu lahum inna Allah la yahdil qawmal fasiqin su ne sai Allah ya fada sifansu humul ladina yaquluna sune waɗanda suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi ko hatta yanfaddu kar ku dauki dukiyanku ku ba wa waɗanda kuka gansu da annabi sai sun watse sun bar annabi Allah ya ce walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahuna Allah ne yake da taskan sama da ƙasa amma munafukai ba su sani ba sifan su na gaba sai Allah ya ce ya quluna la in raja'ana ila al-madinati su suke cewa su Abdullahi bin Ubay bin Salul in mun dawo Madina la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal madaukakan cikin mu za su kori makaskantan cikin mu saboda shi Abdullahi bin Ubay bin Salul kafin manzon Allah alaihi salatu wassalamu yayi hijira ya zo Madina yana daga cikin wanda saura dab su zamanto su ne shugabanni a madina su ne masu kullawa su ne masu warwarewa masu sawa masu hanawa da haka da manzo Allah ya zo annabi sai ya taka mai birki ya koma baya to da haka sai ka ji kullun suna waƙan ya quluna la in rajana ila al madinati la yukhrijanna al a'azzu minha al azal sai Allah ya ce walillahi al izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinna al munafiqina la ya'lamuna Allah ne yake da ɗaukaka da manzansa da muminai amma munafukai ba su sani ba shine a hadisi shi Abdullahi bin Ubais bin Salul yake cewa san min kalba kalbaka ya akulka ko shi cewan ka ka sa karanka yayi kiba ka, ka kiwata karanka wata rana karan zai cinye ka ma'ana suna nufin su ne karnuka annabi yana kiwata su ya yarda da su wata rana za su cinye annabi gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biya ga bayan su to waɗannan su ne munafukai to shine Allah yake cewa minan nasi daga cikin mutane ana samun manya ƙulu amanna akwai wanda suke cewa mun yi imani billahi da Allah wa bil yawmil akhir da ranar karshe wa mahum bi mu'minina amma haƙiƙan su ba mu'minai bane saboda me yukhadi'una Allah wallazina amanu suna yaudaran azatansu wai su suna yaudaran Allah yukhadi'una Allah saboda yawan da yake yaudara Allah ko yukhadi'una Allah kwakwalwarsu tana surarta wasu cewa suna yaudaran Allah wallazina amanu haka kuma suna yaudaran muminai musulmai suna zuwa cikin su mun yi imani da annabi mun yi imani da qur'ani mun yi imani da ranan karshe Allah ya ce wa ma yukhadi'una ko wa ma yakhda'una wa ma yakhda'una illa anfusahum amma su sani yaudarar da suke yi kansu yake dawowa wa ma yash'uruna sani ne basu yi ba kalma ta yukhadi'una sai Allah ya kawo shi ala wazni mufa'ala su kuma sun ce al mufa'alatu da'iman ta'ati lid dilalati ala al musharakati bayna at tarafayn in ka zo dalala Allah da yace khada'a sai ya kawo shi ala wazni fa'ala an gane fa'ala to duk yanda kaga fa'ala shi kuma yana nuni ne akan bangare biyu ne suka yi kana zaune in na yaka in na dauki hannu na yaka na buge ka sunan shi da rabutuka na buge ka fahimto amma in na bige ka ka bige ni mun samu canji to sunan shi ba da raftuka fa da rafta ni ba sunan shi da rabutuka mun yi doke doke ni da kai kaga alawa ne mu fa'ala kenan da raba khada'a fa'ala fahimtum to Allah da ya kawo ya ce yukhadi'una Allah ya kawo shi alawa ne mu fa'ala shin yana nufin suna yi ne shi ma Allah yana yi lil musharakati bayna tarafaini sai suka ce maka a'a ba haka abin yake nufi ba saboda akwai mufa'alar da za ta zo amma kuma tana nuna ɗarafin wahid ne ba ta gwada ɓangarori da biyu ne suka yi abin kamar misali menene qatalahullahu an gane in ka ce qatalahullahu ai alawa zai mufa'ala ne za ka ce qatalahullahu shi ma ya yaki Allah qatalahumullahu anna yufakun kamar da alqur'ani ya faɗa haka ne ko to wai shin yana gwada cewa an samu musharaka sai suka ce a ma'anansa qatalahumullahu ba qatalahumullahu ba an gane kaman kaman kaman kaman wannan kalman Allahumma salli ala sayyidina rasulillah wata kalma ce wanda ta zo ala wazni mufa'ala amma qarana an gane ko qarantul amra nayi qarantu qarantuka bihi na hada ka da shi muqarana ba ta gwada lil musharakati bainad darafaini ana an gane to shine nan ma da Allah ya ce yukhadi'una ba yana nufin Allah yana yi suna yi ba a'a su suke yi a zaton su kuma basu san ba za su yi wa Allah wayo ba wallazina amanu haka suke yaudaran wanda suka yi imani amma Allah ya ce wa ma yakhda'una sai sa wannan kira'ar ita ta zo anan da wa ma yakhda'una kaga sai ba a ce wa ma yukhadi'una anan ba wa ma yakhda'una illa anfusahum amma kansu kawai suke yaudara wa ma yash'uruna sani ne ba su yi ba saboda me fi qulubihim maradun a zuciyarsu maradun akwai rashin lafiya ba wai rashin lafiya na ma'ana na hissi ba a'a rashin lafiya na shakka na kin gaskiya na juyawa alqur'ani baya na juyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wannan rashin lafiya ne tunda suka zaba ka fa zadahumullahu marada Allah sai ya kara musu wannan rashin lafiyar na kin san gaskiya da sauransu saboda me sa aka kara musu rashin lafiya tun can a baya an musu hukunci dama cewa me khatamallahu ala qulubihim Allah ya riga ya toshe zuciyarsu fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marada wa lahum azabun kai Allah ya musu wani tanadin azaba alimun mai matukar radadi saboda me bima kanu yakzibuna saboda abinda suke yin ƙarya akai me suke yin ƙarya akai cewan me sun yi imani amma kuma ba su yi imani ba sun yadda da Allah ba su yadda da Allah ba ka gani wa minan nasi man yaqulu amanna to kaga yakzibuna ne saboda Allah ya ce wa ma hum bi mu'mini ba mu'minai bane sannan kuma akwai qira'ar da ta zo cewan bima kanu yukazzibuna da abin da suke ƙaryatawa fahimtu yawa kamar mutanen a mutanen kufa sun ɗauki wannan kira bima kanu yukazzibuna amma da madina basara da ku da da, da eh madina da basara su kuma suna tafiya kan bima kanu yakzibuna in kace yakzibuna ƙaryata wanda suke ƙaryan da suke na cewa sun yi imani ko kuma bima kanu yukazzibuna ƙaryata wanda suke yi na alqur'ani da sauransu insha Allah tabaraka wa ta'ala na'am
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
وإذا صلوا وإذا صلوا كرنتاش وإذا لقوا الذين آمنوا نعم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza qila lahum idan aka ce wasu waɗannan munafikai la tufsidu fil ardi kar ku dinga yada fasadi a bayan ƙasa kuna zuwa kuna hada gurare ta yanda za ku dinga cutar da musulmai da muminai wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalu nan take sai ka ji sun ce inna ma nahnu muslihuna mu fa masu gyara ne gyaran da muke so mu yi shine muna son mu kawo a samu sassauci tsakanin bangarori biyu da suke yaki mu abin da muke so mu yi kenan inna ma nahnu muslihun ala harfut tambihi ko Allah ya ce kai ku dakata sannan kuma sai ya ce innahum lallai su humul mufsiduna su ne hakikan masu barna ba gyara suke yi ba walakin la yashuruna sani ne ba su yi ba wa idza qila lahum idan an ce musu aminu ku yi imani kama amanan nasu kaman yanda sahabban manzo Allah suka yi imani qalu sai su ce anu'minu yanzu za mu yi imani kama amana sufaha'u kaman yanda wawaye suka yi imani wawayen nan a lokacin aka ce suna nuna mutum uku suka nuna irin su suhaib irin su Ammar bin Yasir irin su Sayyidina Bilal radiyallahu anhum ajma'in da yake waɗannan waɗansu su kamar irin su Suhaib mawali ne bayi ne a da da irin su su Bilal da sauransu to sai su nuna su sai su ce yanzu waɗannan su ne sahabban Muhammadu za mu yi imani irin waɗannan wawayen saboda suna kaskanta su shine a nu'minu kama amana sufaha'u yanzu sai mu yi imani irin yanda wawaye suka yi imani ala Allah sai ya ce innahum humus sufa'u lalle su munafikai masu faɗin wannan maganan su ne wawaye walakin la ya'lamuna amma ba su san su wawaye bane ba su san su wawaye bane to wannan aya ta goma sha uku kenan walakin la yashurun to anan a walakin la ya'lamu to wannan ayar da Allah yake faɗa tabaraka wa ta'ala cewa aminu kama amanan nasu ku yi imani irin yadda sahabban annabi suka yi imani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imanin su ai ya zo a farkon suran ko ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هكذا يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تو wannan imanin shine Allah yake ce musu aminu ku yi imani kama amanan nasu kaman yanda sahabban nan suka yi imani su kuma sai su ce qalu anuminu kama amana sufaha آه وإذا لقوا الذين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون na'am bismillah wa idza laqul ladina amanu idan sun hadu da mu'minai waɗanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qalu sai su dinga cewa amanna mu ma mun yi imani fa da mu da ku duk ɗaya ne mun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam mun yadda da littafin da Allah ya saukar masa mun yadda da sauran annabawan da suka gabata da mu da ku duk ɗaya ne wallahi amanna mun yi imani amma wa idza qalu ila shayatinihim idan suka tafi gurin shaidaninsu shugabanninsu kenan su waɗannan munafukan ausu ne da khazaraj daga cikin ausu da khazaraj ne suke to idan sun tashi ila shayadinihim din nan kuma sai su tafi gurin ahbarul yahudi innal ladhina kafaru din nan tunda lokacin kusan su ne shugabanni a madina sai su je su ce musu haba wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma kun kai ku rabu da su wallahi tare da ku muke inna ma nanu mustazi'una ai wallahi izgili muke yi musu Allahu yastahzi'u bihim Allah zai mayar da wannan izgilin kansu wa ya mudduhum fi uguyanihim ya muhun ya ba su ma fili su sarara cikin batarsu su yi ta ɗimuwa a ɗaga musu kafa su ɗauka suna kan gaskiya to daga cikin Allahu yastahzi'u bihim din nan Allah zai mayar da izgilin su kansu shine aka ce a ranar kiyama lokacin da za a zo kan siradi sai su dinga cewa me zaruna nakta bismin nurikum ku dan tsaya mu dan samu hasken ku su ma a lokacin sai a musu izgili sai a ce musu ilarju'u ku koma wara'akum faltamisu nura ku koma bayan ku ku nemo haske kaga wannan izgili ne a zahirinsa ma'ana shine abinda malamai suka ce kaman ana musu shagube an gane ilar ju'uwara kun falta misununa saboda za su iya komawa duniya su je su nemo ba za su iya komawa ba to shine sannan shi wannan lafazi na na batun wancan lafazi da Allah ya ce yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ko yukhadi'una Allah yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun da kuma lafazin inna ma nanu mustazi'un Allahu yastahzi'u bihim to ya za a yi a ce Allah yana yaudara ko kuma a ce Allah yana istihza'i to anan kadiya biyu masu muhimmanci kadiyar farko ita ce ina yan izala masu ce wanda abin da Allah ya danganta wa kansa haka za mu danganta masa an gane haka suke cewa Allah ya ce yana ji mun yadda su ce yana ji Allah ya ce kaza duk abin da Allah ya ce yana yi shi su ce sifansa ne a bashi an gane to shin wannan yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum suna yaudaran Allah sai Allah ya ce shi ma yana mai da yaudaran kansu wa huwa khadi'uhum zaka ce Allah yana yaudara ko kuma inna ma nahnu mustazi'una Allahu yastahzi'u bihim Allah yana musu izgili zaka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana yin izgilanci
innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum to zaka ce Allah yana yin yaudara kaga ba zaka fassara a haka ba in ka fassara shi a zahiri zaka fita a musulunci in kuma kai tawili mazhaban ka ta salafiyanci ta fadi fahimtum to abin da ake nufi a nan shine yanda malamai suka tafi da suka ce yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum akwai abin da suke kiran shi al'adala justice an gane yanzu idan ka zo ka dalla mun mari sai na yi haka sai muka je ƙara sai aka ce wa fil juruwa qisas an gane wal juruwa qisas aka ce wal juruwa qisas in rama marin sai na ɗaga nuni ma na dalla maka mari to sunan marin ka kai da kai min sunan shi zalunci fahimtum sunan nawa kuma adalci kun fahimta ba zalunci ba saboda ni ramawa nayi an gane ko famani ita dai alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma atadi alaikum wanda ya muku farmaki ya shige muku gona da iri ku rama daidai da yanda ya muku to in kun tashi ramawa ku rama wanda kuka yi adalci kuka yi shi kuma kai muku farmakin da yayi zalunci yayi kun fahimta yawwa da haka idan an zo an ce wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirina suna makirci Allah yana juyar da makircin kansu to ai su suka fara yin makircin da Allah ya saka musu sakamako da abin da suka yi na makirci shi na Allah ba makirci ba ne sunan shi ne adalci adala fahimtum kamar yadda in kamar mutum a ce ya rama na shi zalunci naka kuma me adalci haka istihza'i inna ma nanu mustazi'una Allahu yastahzi'u bihim Allahu yastahzi'u bihim so ba za ka ce Allah yana istihza'i ba juyar musu da istihza'in yayi kansu abinda kuma Allah ya musu adalci ne amma nasu kuma sun zalunci kansu ba su zalunci Allah ba tabaraka wa ta'ala to ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya dacar da mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wa bihadal qadri kifaya wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin al-fatih al-khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa dar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai goban Allah ya kai mu